nan ne muka ina ina ina tazibu a ƙara to bari mu ƙarasa to yan uwa bada nan ne muka kawo ranar da za mu rufe karatu za mu yi addu'a mu tashi kuma ba rufewa daina ba muna ci gaba da karatu kamar yadda kowa ya sani amma karatu da muke yi na azumi da tafsirin diwani kamar yadda ɗazuma muka yi hata ma aka rufe tafsirin alƙur'ani da tahzibu da ake yi duka insha Allah yau ne za mu rufe shi kuma a shagala da wasu abubuwan dama ana cikin annabi kullum da kuma ƙoƙari da koyi da magabata musamman a cikin wannan kwanuka masu albarka da muka ga ya kamata kamar yadda aka saba rufewa bana ma muka gaggauta ya zama an cike da shida wanda da bakwai yake rufewa saboda uzurai da zikirai da ya kamata a daɗa fuskanta kuma har yau kada kowa ya shagala a ci gaba da lalube na wato ainihin dare mai girma da ran lailatul qadari an samu a samu a shagala da yawaita salati kuma a shagala da yawaita ainihin yabanni da muke na annabi ba mu fasa ba yayin da aka same ka a cikin daren nan kana yabon annabi kamar yadda muka yi ta yin nan to an gama samun dacewa ko mu tsaya mu kula da salloli kamar yadda muke ta magana a cikin tahzibul afham kowa ya tsaya ya kula da salloli a kiyaye farilla sannan ta kiyaye ta zaunu sannan kuma a kula da nafila domin a samu alkhairu a samu kuma ƙarin taraki a cikin lamarin Allah tabaraka wa ta'ala kuma kwanukan da suka rage mana ba bacci za a yi ba a tsaya za a yi a daɗa laliban farala ta Allah kuma a tsaya tsayin daka a ci gaba da bin sunnoni na manzo Allah sannan halaye na kwarai mu kiyaye su mu tsaya tsayin daka muna koyi da halaye na manzon Allah ko ba komai za mu rayu cikin jin daɗi idan mutum ya ɗauko halaye suna da yawa na annabi kuma duk gyararru ne shi annabi baki ɗaya halayensa Allah ma ya yabe su da cewa inna kala ala khuluqin azim sannan mu koyi da shi kuma Allah ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun amma amma Allah ya ce fa amma fa liman kana yarju Allah wal yawmal akhir to saboda haka muna son gamuwa da Allah lafiya muna son mu je lahira lafiya duniya ko mu rayu lafiya to mu tsaya tsayin daka mu koyi da mun san Allah a rike abubuwan da annabi ya dora mu a kai kuma mu rayu da junan mu lafiya kada mutum ya sake ya zama a duniyan nan yana da abokin fada tunda shi dai faɗa mun sani wa musamman mu a da'irar mu ta ahalin lahi da muke tare da bayan Allah babu faɗa kamar yadda kullum shehu ibrahim yake gaya mana ba a faɗa akan Allah ba a faɗa kan manzon Allah ba a faɗa kan shi shehu tijjani ko kan shehu ibrahim ba a faɗa a kansu su ma haɗa ce ta soyayya idan ka ga damuwa da faɗa in ji shehu ibrahim a cikin mutanen mu to duniya ce ta shigo to kar mu bari duniya ta cutar da mu muna kan halaye na kwarai ta janyo mana canjawa a yi halayen kirki a zauna da juna lafiya kuma kada a sake a yi hasada ni ban ce mai hasada ya daina ba don shi ciwo ne in ya samu zuciya ba a daina shi duk mai wa'azin duniya in dai ya san abin da yake baya cewa a daina hasada ba a cewa a kanjamau ce hasada ciwo ne da inda ya samu zuciya baya warkewa to idan dai an fara shi ana da shi da damuwa to wannan ba a cewa a bari sai dai waɗanda Allah ya tserar ba su fara ba sai a ce kar a yi hasada duk abin da bawa zai kar yi hasada idan ko mutum ya yi hasada in dai mutum ya sake ya yi hasada kuma an ce hasada kowa ya santa yayin da Allah yi wa wani wani abu na balala ka damu ka dinga jinya za ka yi dan mai aka yi zuciyarka ta zafi don ma ka gane ya hasada take yi kai da ba ka yin to idan kana da ɗan ciwon ƙwalsa barin ma misali ka san ƙwalsa kala kala ce akwai ƙwalsar da yanzu idan ka dangwali yaji ka ce ka ce ka gama an jima kaɗan ya za ka ji wani irin wato gobara da wani irin damuwa to, to misali ne Allah yake mana da yadda mai hasada yake ji amma abin ya fi haka saboda haka kar mutum ya sake ya samu ji kansa kar wanda baya hasada da shi muke wanda baya hasada kar ya sake ya jefa kansa cikin hasada da abin da Allah zai wa wani kaji ko ka gani ko ka samu labari kaji ka ji daɗi kana neman Allah ya ƙara masa idan baka ji ka haka ba to fa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a tsaya a nutsu a koyi da magabata da abin da suka koyar da mu a kai sannan kuma mu tsaya tsaye daka mu rike ɗariƙanmu da kyau mu yi tafiya ba ta wasa ba za ka yi ɗariƙa ta shehu tijjani ya zama mutum yana rike da ɗariƙa da gaske ba ɓoye-ɓoye ba kauce-kauce idan ka ga mutum yana ɓoye abu yana so kar a gane yana yi to wannan abun mummuna ne da ɗan ɗariƙa da zai ɓoye carbi baya so a gane an shi ɗan ɗariƙa ne da sauransu to ya ajiye carbin ya daina ba kyau ne da in dai da kyau ba za ka ɓoye ba tunda annabi ya gaya mana ai a hadisin wa bi satu ɗan sam'ana ko ji ita tas'alu an albirri albirru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yadali an nasu alai abin da kake ɓoyewa kan mutane su gane kana kan abin nan to kawai barna ce ka bari ko da ka ce abin da kyau ne kana yi a fili ne amma baɗinin ka bai yadda da kyan abin ba saboda ka kowa ya tsaya inda yake kuna kallo rayuwa ma wani darasin ba sai an ma ja ma nasi an ma karatu ba nau'o'i da fannoni daban-daban na mutane da ra'ayoyi da aƙidoji kowa ƙoƙari yake nuna aƙida sai yana kai to kai ma ɗan uwa ɗan ɗariƙa inda duk kake ka riƙe ɗariƙarka da gaske babu wasa babu ɓoyewa sannan kuma mabiya maula bashir ibrahim kamar yadda karatu ya zo jiya daga a tahzibu ci shekarar jiya muke a kai a tsaya a kiyaye dokokin allah a kiyaye sallah a kuma kiyaye sharuɗa da dokoki na addinin musulunci kada mutum ya zo ce shi almajirin shehu ibrahim ne shi ya san Allah kuma zai aikata barna da abin da ya ga dama yake wani ba zai salla ba wani azumi ba bai dane shi ba don yaudara kai da ƙarya mata ta kowa bai dame shi bai dame bai dame shi ya kama ta ya ja ta ba ba komai wani ya ce abin da ya Allah ya hana to idan wannan ka zaɓa za ka yi ka je ka yi amma ka rabu da shehu ba ka da alaƙa mun karanta wasiƙar shehu ko jiya mun karanta shehu ya ce ba ruwansa da masu wannan abin shi kuma ba ruwansa da su ya ce Allah ka yi shaida kuma bayan Allah ku yi shaida ni ba ni ba su abin da suke a kaina kuma suke aikatawa ba na tare da su amma shehu ya faɗi mai son ya kasance tare da ni to ya shiga hanya na cikin halina da ɗariƙa ta tabin annabi da kuma wato abun faɗina da halayena da ayyukana saboda ka kada mutum ya zo wannan ‘yan guntuwar rayuwa ta shigewa a duniya mamarrun lamakar duniya mashuɗa ce ba matabbata ba ce duk abin da kaga ana yi wata rana sai ka zo ka ga labari nan babu masu yin nan sun shiɗe sun tafi wasu masu zo su tafi abin kuma da suka yin shi suke zuwa can su riska saboda ka mu rike shari'ar Allah cewa na san Allah to in saba wa Allah da abin da ya umarta a nan ba shi ke nuna sanin Allah ba yana nuna jahilci da rashin sanin Allah idan bawa ya san Allah sai a ga yana bin Allah yana kiyaye dokokin Allah saboda ka na jawo hankalin yan uwa kuna jin irin jafa'o'i da sharrori da zagi da ake yi a kan maulanmu da sababin abin da wasu daga cikinmu suke aikatawa kuma sun san ƙarya suke sun san kafirci suke yi kowaye yake aikin ƙwarai ina daidai ya sani wanda yake mummunan aiki kawai dai mutum da zai tsaya shi mai aikata kaba'ira ne mai zunubi ne allah ya shirya shi allah ya gafarta masa wannan daban ne amma ka zo ka ce za ka halatta shan giya za ka halatta mu'amala da kowace mata da zina azumi bai dame ka ba ka halatta a bar shi saboda kai kai arifi ne kai na shehu ne to wani shehu wannan ba kyau wallahi tallahi mutum ya tsaye ranar da zai su burbudu kuma ka taɓa ji abu a ɓoye a ɓoye har yau mu dai kullum gashi mun rubuta magabata sun magana ga wasiƙun shehu ga wa'azi ana ta yi cewar ga dalili in an bar sallah kafirci ne barin azumi kafirci ne zina da gangan a halatta ta kafirci ce ba kyau kula matan mutane ba ka da kullum ana faɗi amma masu yin hayyo ba ga mai suka faɗa na dalilin yin su ba saboda haka muna daɗa jin hankali a harka ce ta mu mu mu haɗu mu gyara mu tsaya mu kasance tare da shehu yadda muke tare da shehu tijani muna tare da manzon Allah tunda dai muna tare da shehu ibrahim to ai muna tare da annabi muna tare da shehu tijani to babban nasarar mu a duniya kowa ya san mu na shehu ne to mu gan mu har lahira tare da shehu Allah ya mana haka kuma ina da jan hankalin yan uwa da tsayawa da karatu da aiki da shi shagulgulan duniya da suke janyo kaga mutum ya ma mance da zancen karatu babu ba a kulawa malamai na ta tafiya suna ta karewa to wannan musiba tana nan kuma kaga gashi yadda yanzu yanzu ga yadda karatun ya zama ga yadda ilimin ya zo kowa abin da ya ga dama yake faɗa kuma ya ce daga ilimi ne kuma babu hujja babu dalili to idan aka tafi haka kaga baya ba za ta zama ta ba da haske mai kyau ba ana kallon manya-manyan malaman mu gingima-gingima wannan za ka ga kana jin labarin wani shehi malam wani ana tunanin ba kamar su haka zai zo ya kwanta gaban malam yana matsaloli ana warware masa yau duk bayan allah nan ba sa nan an karatu an karatu an yi an yi amma yanzu rayuwar mutanenmu da yaranmu ta shagala da neman duniya kuma da mutum zai yi wa kansa adalci ya tsaya yi karatu ya yi koyi da magabata ya yi kuma ainihin aiki da abin da ya karanta a yi don Allah to duk abin da mutum yake tunani da wannan baya tunani inda ya tsaya a wannan hanya mai Allah zai bashi saboda Allah yana girmama harkar ilimi Allah yana girmama mutanen masu ilimi masu aiki da iliminsu idan mutum ya tsaya a hanyar nan sai Allah ya bashi komai don ya inganta hadisi annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allah ya ba wa Sulaimanu zaɓi tsakanin ilimi da dukiya ko da mulki an ce zaɓi ɗaya inna Allah ikhtara Sulaimanu bainal mulki wal ilmi fa ikhtara al ilma sai Sulaimanu ya ce Allah ilimi na zaɓa abin mulkin sai Allah ya ba shi ilimin ya ba shi mulkin ya ƙara masa da dukiya annabi suleiman ya zama babban sarkin da allah bai irinsa ba kuma ba zai yi shi ba an ba shi mulki an ba shi komai amma me ya janyo zaɓin ilimi da yarda da ilimi da albarkacin manzon allah saboda ka yara a tsaya sosai a ta himma a karanta alƙur'ani da halin haddace shi a karanta a san fassararsa karatun hadisai a ta ta yi komai namu ne amma muna sakaci ana bar waɗanda su ‘yan faida ‘yan haya ba su san abin ba ba su da asali a karatuttukansu sai su zo su ce kawai abu da abu kaza da ka ji mutum ya zo da matsala a ƙarshe duk iyakacin dalilansa za ka za ka yi ta saurare me zai ce ina ne hujja menene zai ce kamar ya faɗi abin da ransa yake so ya ce kamar yadda malamai suka ce wannan kaga akwai haɗari saboda haka muna so kowa ya tsaya wa ilimi kuma da biyayya da hidima ga iyaye da shugabanni a ta neman albarka Allah yana iya ba da komai kyauta amma albarka sai an nema in yara ne da kai a makaranta ka dinga neman musu albarka wasu bayan Allah Allah ya hore musu ya taimake su suna ba da taimako da girmamawa da neman wa 'ya'yansu albarka sai kuma ka ga 'ya'yan sun yi albarka idan albarka ta samu to ilimi mai sauƙi ne arziki da kuɗi don masu sauƙi ne albarka yana da magana sun janyo su amma ilimi da kuɗi ba su da magana sun janyo albarka ita sai an nema shi sa shi wake cewa in albarka ta tushtara mu siya mu sewa ‘ya'yanmu ko an sai mana mu ma mu laɗa miƙewa mu siya da hidima da girmama bayan Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana shauƙin annabi kuma ubangiji ya ban mu a tafarkin ma'aiki muna riƙe da sannoninsa muna ɗabi'antuwa da ɗabi'o'insa muna kuma gudu da nisanta daga barin ɗabi'o'in shaiɗan duk abin da zai kawo fitina da shaiɗana da zai kawo ɓatanci Allah ka kiyaye mu kuma mu tsaya mu dinga suturta junanmu ko da wani ɗan uwa yana da wani aibu na wani laifi to ba a gaba kai ɗan uwa ya kamata a dinga jin laifin ɗan uwanka a a'a shi aibu suturta shi ake kamar yadda annabi ya ubarce mu kuma ya babu farala abin dan manzo Allah hadisi ingantacce ya ce wannan zai suturta dan uwansa musulmi kaga yayi aibu kenan a duniya to Allah zai suturta shi a duniya da lahira amma inda kace kai sai ka tona dan uwanka yayi ba daidai ba to shikenan in har yayin kai ma za ka yin kuma Allah ba zai suturta ka ba kai ma sai ya tona maka idan kuma cewa wani bai iya ba ne ni ne na iya sai na yi talanjin ɗinsa shi ma ka je ka yi annabi ya ce duk wanda ya yi wa mutane inkari ya jinjina su shi ma sai an jinjina shi man na kada nasa na kaduhu wanda ya yi wa mutane inkari ba ku iya ba ko in kuma karatu ne wa ma utitu min ilmi illa qalila kaɗan ne karka ce kana da karatu ka iya ka fahimta ka fi kowa babu wannan da an ji haka shirme ne baka gane ba kenan an ji hadisin da annabi ya ce wannan ji ya ce da mutane jahilai to shine mafi jahiltarsu man qala lin nasi jahiluna fa huwa ajhaluhum saboda haka kowa ya tsaya ya rike abubuwa nan abin na kuma yadda haka kar mu zauna hannu rabbana lallai ne mu dinga samun abin da za mu rika na sana'o'i kowa ya san akwai dan wani dan mata'i harfa da zai yi sannan ya dogara da Allah in mutum zai fita kasuwa ne in mutum abubuwa dai kowa da irin yadda Allah tabaraka ta'ala ya horewa kowa da irin nasa kafar kuma Allah ya bubbuda ubangiji ya ƙara yalwata wa kowanne daga cikin don albarkacin annabi sannan mata masu sauraron mu daga cikin gida da rediyo wasu za su ji mu to abin da muke gaya mata su tsaya tsayin daka su yi biyayya ga mazajensu su kyautata musu idan mata sun kyautata wa mazaje sun yi haƙuri da su abin zai dawo gare su ne faralatta su ce su maza in aka dubi yadda Allah yake yawan yi wa maza a nahiyarmu dai da muka sani za ka yi mutum ya yi mata da mata ya hayayyafa ya hayayyafa sai an gama kowa ya zo duniya an taru da yara da manya kawai sai Allah ya ɗauke uban ya bakku da yaya wacce ta biyayya ta yi don Allah ta riƙe mijinta ta kyautata sai a ga kuma mai Allah zai yi sai ka ga albarka da jin daɗi da komai sai ka ga wasu ma matayen da aka bar su da ‘ya'ya sai Allah ya wa ‘ya'yan albarka ya musu buɗin da ko baban yana nan ba su da wannan jin daɗin. ke da kika biyayya kika yi haƙuri kika bi Allah kika girmama miji ke ce komai naki zaki amma in dai mace ta sake ta raina miji in dai ce sakaci ta ƙi biyayya ta ƙi gwada abin da ya kamata ta gwada wallahi sai ta yi nadama don Allah ba ruwansa ba kyalewa zai ba babban nadama kya iya rayuwa Allah ya baki da talakawa tilis ga sunan ga ki ba ke babu shi su babu wannan kaɗai ya isa matsala babu albarka kenan saboda haka su ma ba mu bar su ba muna jawo hankalinsu da biyayya da kyautatawa sannan muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya biya bukatunsu mata ya ba su ikon tsayawa da gwada soyayya ga mazajensu da biyayya gare su kuma abubuwan da Allah ya ba matayenmu da matayen masoya Allah inna dar suke Allah ka ba wa 'ya'yayensu albarka ubangiji ya jibinci lamura ya ba su ikon tsayawa su tsaya tsayin daka su nemo ‘ya'yayensu albarka duk wanda ka ji wani a duniyan nan wallahi daga uwa aka samu alkhairin saboda ka muna roƙon Allah iyaye mata Allah ya ba su ikon zage damtse da tsayawa da nemo wa ‘ya'yayensu alkhairin duniya da lahira muna roƙon Allah ya yi haka sannan kuma dukkanin ‘ya'yayen da Allah ya ba su da namu baki da Allah ya ba su ikon biyayya su ma su samu albarka sannan masu mata ko da zaman yin magana Allah ya ba 'yan mata da zawarawa Allah ya ba su mazaje na kwarai ubangiji Allah ya ba su duk wasu za ka ga an samu jinkiri a aure to wani alkhairi ne duk sannan aka samu irin wannan to Allah ne yake tantancewa ana yin tantancewa ne Allah ya tashi ya fito da yarinya miji na aure ba garaje ake ba Allah dai ya bada mai albarka mai mutuncin da zai rike yar da za kai uba ko uwa ko dangi za ku natsu da cewa wane ne mijin wance kai ko yau Allah zai kawo yau za mu bagari mu hijira mu bagarin nan yan mu tana wajen wani ba mu da damuwa in mutuwa ce ta zo ma muna tunanin mutuncin wani da rikonsa da wance wallahi ba mu da haufi shine abin nema ba garajen a ce sai na aurar da yata sai an yi aure ko ni ba zaura sai na aure a'a samu Allah ya bada na kirki kuma surukan Allah ya bada masu mutunci wanda za su janyo wa irin mutunci su janyo mata girma da alkhairi da ita da 'ya'yan da za ta haifa muna roƙon Allah ya mana ɗauki kuma Allah ya maimaita mana ni da iya nasihohin da za mu yi kenan da fatan Allah Ubangiji ya ja kwana kuma ya ƙara mana imani kuma Allah ya jaddada wa magabata rahama daga iyaye malamai malaman malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi kuma su shi shehi namu mai wannan jami'i Allah ya ƙara masa rahama ya ƙara masa kuma kusanci da sahajiya duka kowa nan da dattijansa Allah Ubangiji ya saka da alkhairi irin waɗanda muka rarrasa kuma shekara da muna tare da su a nan wajen wasu ba lafiya wasu kuma Allah ya karɓe su to duka Allah ya musu afuwa. su malam musa na shehu malam mu'azu gashi shi ma kaga Allah ya karɓe shi ga kuma dan uwa da suke tafowa tare da yan uwa malam siraji shi ma yana nan amma ba lafiya to ire-iren waɗannan suna da yawa misali muka kawo da fatan Allah ya musu rahama marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya kuma wanda muke zare da su muke ta bugawa a cikin hidima da aiki da bayyanar da soyayya annabi Allah mu kuma ya ƙara mana lafiya Allah ya ƙara mana shauki don albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah Allah ta'ala ya ƙara annabi daraja بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتى ƙara masa rahama kamar yana mai sharhi ga wannan hadisin da muka karanto ne jiya wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda baya kiyaye sallah ba shi da haske a lahira bai da dalili ba shi da tsira zai kasance alkiyama tare da karuna da fir'auna da hamana da ubayyu dan halam shine yake cewa to tarikul muhafazati ala salati mai barin kiyayewa akan sallah imma an yashghalhu maluhu aw mulkuhu aw riyasatuhu aw tijaratuhu imma dai dukiyarsa ne ya shagaltar da shi ko mulkinsa ko shugabancinsa ko kasuwancinsa har ya shagala ya bar sallah yake wulakantar da ita ko baya yin ta akan lokacin da ya kamata to fa man shagaluhu an amaluhu wanda dukiyarsa ta shagalar da shi bai iya tsayawa ya kiyaye sallah ba a ranar lahira abokin zamansa zai kasance ma a ƙaruna tare da ƙaruna ne Allah ka kiyaye yayin da aka ce ku ja ɗaya gefe kai da ƙaruna marunku ɗaya ai kaga an shiga bala'i Allah ka kiyaye wa man shagalahu an mulkuhu wannan mulkin sai shagalar da shi shi mulki kawai ko a mutu ko a rai ba ruwansa da sallah ba ruwansa da kulawa da lokacin sallah wannan shi kuma alkiyama zai tashi fa huwa ma a fir'auna yana tare da fir'auna amma wa man shagalahu anha riyasatuhu wa wazaratuhu wannan wato shugabancinsa da wazirantakarsa na mulki ya shagalatar da shi daga barin sallah da girmama sallah da kiyaye ta fa huwa ma hamana shi kuma yana tare da hamana Allah ka kiyaye amma wa man shagalahu an ha tijaratuhu wanda kasuwancinsa ne ya shagalarta shi sallah sai sannan ya ga dama sai ya gama komai kanti ya har hada sannan zai yi la'asar amma da azhar da zama bai yi ba ga magarba za ta yana ta karɓar kuɗi bai damu ba to wani rana alƙiyama zai tashi ma ubayyu bin halafin babban la'anan nan na zamanin ma'aiki shine abokin zaman sa Allah ka kiyaye أما وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال أنكر أولا قريش يجي كان أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سابن شغبا معنه محمد السنقسن شيء لا يرون شيئا ما سابن ونعب من الأعمال دقى أيوكا تركه كفر بروا ونعيك كافر شيء غير الصلاة ونصلى sallah ce kawai za ka bari gurin sabon annabi kafirta wannan kuma annabi shine ya faɗa al'adar lazi bainana wa bainahum as-sala faman taraka faqad kafara wannan duk ba sallah ya zama kafiri saboda haka wannan magana da sabai suka yi Tirmidhi ya rawaito shi Hakim ya rawaito shi ya inganta shi a bisa sharaɗin Imam al-Bukhari da Muslim ce shi kuma ainihin sayyid muhammad bin nasar marzawi yana faɗa ya ce ya ji ishaƙa yana faɗa ya ce ya inganta anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallama anna tarika salati kafirun mai barin sallah kafiri ne kawai daga annabi ya ji wannan wa kazalika kana رأي أهل العلم أك رأي أهل العلم يكي من لدن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زمن أن محمد إذوا يو أن تارك الصلاة دون نيبر صلى أمدا دقنقا من غير أذر باقر تارد أذري با har dai wato ainihin lokacin ta ya fita ya ƙi da gangan shi wannan ya zama kafiri kafirun wal iyazu billah shi kuma ɗan hazam shi ma ya faɗa ya ce wa ƙajja a haƙiƙa ya zo in ji ibn hazam mai mazhaba hazamiya ko ya ce ya zo wato ainihin daga sayyidina umaru daga abdurrahman ɗan auf da mu'azu jabal da abi huraira da waninsu daga sahabbai da yawa abin da aka karɓo daga gare su anna man taraka salata fardin wanda ya bar sallar farilla ɗaya muta'ammidan da gangan hatta ya kharuja waqta a lokacin ta da ya fita fa huwa kafirun kafiri ne wannan murtaddun kuma mai ridda ne ce wala na alamu li haula sahabati muhalifan malam yace ba mu san wani mai sabawa ba wato ga waɗannan sahabbai a bisa abin da suka faɗa saboda haka yan uwa mu gode wa Allah kuma mu tsaya tsayin daka mun ji dalilai na cewa duk wanda ya bar sallah kafiri ne gashi annabi ya faɗa kar mutum ya yaudari kansa da wannan rayuwa ranar da za a tafi lahira mutum a fara nadama muna roƙon Allah ya ba mu ikon kiyayewa da tsarewa ga sallah wannan shine ina ya kamata mu tsaya mu kwana a wannan littafi da fatan Allah ubangiji ya sa mun ji abin da muka ji Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuma Allah ya sa ya zama sanadi da wato sababi na dada tsayawa da kiyayewa da kulawa da sallah دم البركة ثم الله صلى الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كرمك الله سلم الحمد لله يا هلو يا هما الحمد لله الحمد لله الحمد لله لو كتشي إذا كوم من رفي الدعاء amma duk da haka kawo mu rufe za mu samu malaye tofa mana kalmomi a kan wakana totoni sai a cika yana alhamdulillah honorable alhamdulillah sharif yan uwa to alhamdulillah yan uwa muna yi mana barka da zama da fatan Allah ya kuma maimaita mana wannan ubangiji Allah ya kara annaba daraja kuma abubuwan da muka jiji Allah ya rika mana ya ba mu ikon koyi da su don albarkacin manzo Allah saboda haka za mu yi addu'a yanzu ga manya-manyan bayan Allah da shekhanai da suke cika mana ko da yaushe ga shehu malam ma'azu mai da la'ilu Allah ya kara masa lafiya ja kwana muna tare da shi kullum muna addu'a cin cin cin cin cin tun muna yan yara muke koyan da la'ilo ga tare da shi san annabi tuntuni muke koya a wajen to gashi Allah ya ban mu da su muna tare muna goda Allah ga su mala Ibrahim kullum muna zama da su a ciki ga su Sharif to wannan yau dare ne na ban kwana da karatu ba na garaje ba za mu yi addu'a dukkanin su ga su ce malama ma duk sun halarta za su ciccika mana da addu'a kuma kowa ya ƙudiri niyya da fatan ubangiji Allah ya biya bukatu kuma Allah ya ƙara mana imani himma ta tsayawa akan harka addinin nan da soyayyar manzon Allah Allah ka ƙara mana duk wani abu da yake kawo ragwanci da kasala Allah muna kamun kafa albarkacin annabi Allah ya raba mu da shi kuma kowa da bukatar sai ya halarto da bukatar masoya da na gida da na kusa da a halarto muna daraja'i da fatan Allah zai yi mana komai a tare da mu ga malar tukur wannan tali-tali daga shekaru talatin da biyar da nawa duk wannan hatama tare muke wannan isa godiya ga Allah kaga cewa ga wani nan ka kalle shi sai kaga shekarun da aka yi ana tare ana nan dai cikin annabi kuma ba wani a wasu zaka ga da an tafi amma mu dai Allah ya bamu muna nan an ma lokacin da zamu tafi kuma Allah ya ci da komai na gaba tattun ana zama a lungu muna muna abubuwa kuntaci ana ta yi har dai gashi dai yau kuma gashi dan muna nan tare da yan uwa muna nan a cikin annabi dama ma kana lillahi dama wattasa kuma kana da gairin lahi kada wan fasala to muna nan tare cikin addinin Allah da kuma hidimar manzon Allah Allah ubangiji ya kara lafiya kuma ya biya duk bukatu ya kara mana imani za mu yi addu'a kowa ya halarto kuma kowa ya zauna a addu'a a tashi ya isa gargadin kar ai garaje gobe ba za ka ga an zama sai dai yawan rai to Allah ya ba mu yawan ran dan albarkacin manzo Allah kullum dai shekara za mu ce Allah ya ba mu gani ta baɗin baɗin baɗin baɗaɗa Allah ka ba mu yawan rai ka ba mu yawan rai to bai bushe ba yana ba mu eh amma wata rana za ka ga ya gama bamun kuma sai dai an shige ɗin to amma Allah ya zartar da komai ba tare da yankewa ba don manzon Allah sai muna godiya da duk yan uwa mahalarta da ake ta hidimar da su ga sharif aminu majabaɗin nan na ƙaulu aka zo ta hazibu duka can ana ɗan tare Allah Ubangiji ya ƙara annabi daraja bi salati goma ga annabi